to aka ce a kofa wannan matsala ce ta mutu magana wani ce wanda ba annabi ba ba sahabi ba na jiki ko zuwa kasa ko ba tsarawa har wani abu gina jama'a a kai shi ne abin da ya ba Profesa Ibrahim Yaro ya hawa wani babban malami ne masani game da harshen Hausa ne rubutu dangane da tarihin rubutun hausa da haruffan latiniya wato da haruffan boko sai ya kawo lokacin da ba a harrafa waɗannan kalmomi ba na harshen hausa da haka in an zo shin ya za a rubuta ƙauye shin haka za a rubuta ƙauye ko kuwa za a rubuta shi haka ne ko ko za a rubuta shi ne ma haka duk ya kan rika samun turawan mulkin mallaka da suke cin rubuce rubuce da harshen hausa duk kowanne ya tashi da yadda yake kalmar ta faɗo mishi haka zai rubuta yanzu aka bar mutane suka tafi a haka ma'ana aka rubutu wani zai iya karanta wani zai kasa karanta sai aka zo dole aka yi zaman aikin tashiwa da tantance inda aka samu masana irin su daga wannan mai magana jari daga abubakar imam suka zauna suka tsaya suka haɓar komai in aka ce za a rubuta suke ga ƙa'idar da za a rubuta shin za a rinka rubuta eh ne an yi masa wasanni haka a sama alamar za in za a ce ka ko kuwa za a rubuta guda biyu ne ko kun fahimta ko kuwa za a rubuta guda ɗaya ne amma sai a koya maka yadda a wajen faɗi za ka faɗa duk da suka kaya suka wannan tahariri to yanzu misali bayan da aka gama wannan taharirin sai aka zo ana buga jaridar gaskiya ta fi kwabo aka zo ana ta buga jaridu ana ta buga littafai ana ta rubutu akan wannan ka'ida duk waɗanda aka haifa shekaru hamsin zuwa sama duk sai suka tashi haka don haka babu matsala da ka tashi yanzu sai kace za ka yi rubutu a cikin harshen hausa amma sai kace kana son ka kawo sabanin da aka da shi wajen rubutun harshen hausa tun daga da zuwa da tsakani da Allah wannan sabani ne ake da shi a sabani ne ake da shi ba asali kowane wasira ne tashi rubuta a lokacin dan hausa amma ba su wannan ilimin ba shine zai ga yaya kalmar take mishi dan haka za ga wasu wurare da aka rubuta sunayensu idan da za a sake rubuta su a yanzu to babu shakka sai an yi gyara yanzu dubi wannan garin haka suke rubuta shi ka'oji ka'oji amma ka'oji ka'oji to haka ya kamata a rubuta shi amma an rubuta shi haka tun zamanin turawa haka za ka tafi nan ka tafi wasu garuruka wajen kasar ka sanadin nan haka za ka ana rubuta su da wani irin rubutu wanda in ba ka kware ta jiya ake faɗe ba in ka karanta sai su maka dariya dubi Zariya, Zari'a, ga kuntu'a haka to amma yake da turanci aka rubuta sai zama wannan furucin ya zama ya zama to amma hakika ba haka ya kamata a rubuta ba ko kun fahimta jama'a dan haka sai ka ga yanzu shin garin goza da ke jihar borno goza ne ko gwaza ne goza ne ko gwaza ne saboda galibin waɗannan to dole ne ke dan ashe abin da aka zo aka zauna aka rubuta shi muharrara muhaqqaqan to in ka zo ba dole ne sai ka ɗauko wannan abin da aka riga aka cire aka jefar ka sake dawo da shi kuma ka ce za ka ba da labarin shi ba ba a da amfanin shi don wancan lokacin dama ba an rubuta shi ne ba a bisa ta haƙiƙi an rubuta shi ne a bisa daruratal hal jama'a ina fatan kun fahimci wannan wannan wata matsala ce wadda tana da matukar muhimmanci insha Allah ta'ala zan fito muku da wani bahasi da wanda wani malami ya tsaya ya tattauna akan dan yi wa matasa da ke rubuce-rubuce yanzu nasiha yawa in za ku yi rubutu za ku dubi abin da ba a haƙƙaƙa ba ne sai ku yi rubutu a kai ba abin da aka gama haƙƙaƙa shi wanda dama ana buƙata a samu wani mujtahidi ne haƙƙaƙa shi kawai a tafi a kai ko kuma ka sake ɗauko shi ka ce ai ba haka ba ko kun fahimta jama'a kenan yanzu masailin fiqh sai ka ci gaba da haƙƙaƙa su amma masail na usulul fiqh waɗanda aka haƙƙaƙa su aka harrare su to baka da bukata haka masailun nahau waɗanda aka haƙƙaƙa su aka harrare su sai ka ci gaba da gini a kansu da sharhi da fito da ma'anoninsu amma ba kuma ka sake tambalo abin da aka wuce a da ba ina son ku fahimci magana tukuna dan kar ku zo ku gaza fahimta da aikin ta haƙiƙi na masailu da muke aƙida da abin nan to me fa'id a'a nan ana magana kamar da ne muku misali masara ce aka zo aka cire tsakuwa aka je aka surfa ta aka cire dusa aka cire duk wani ainihin abu sannan aka zo aka tankaɗe aka aje tsakin kaga ga gari rumbuɗiɗis mai laushi ga tsaki can nan ga tsakoyi da tittika nan kuma fa ga dusa to yanzu ba a bukata a wannan yanayin in ka zo samarwa da mutane abinci ka sake haɗo kan waɗannan tarka-tarka sannan ka dafa abinci yanzu me ake so yanzu sai ka gini akan me ya rage ga wanda ya wannan aikin sai a tuka tuwo jama'a kun fahimta don haka ina ƙara faɗi littafin nukbatul fikar wallafar al'imamu ibn hajar al-asqalani littafi ne muhakkak ba littafi ne muktasar mukhil ba a'a hakan da yake yayi ba abin da ake buƙatar a kawo a ilimin hadisi wanda ibn hajar bai kawo ba idan ka je ka ɗauki littafin ma'arifatu ulumul hadis na al-imam al-hakim sai ka ya ce hadisi ya kai nau'i saba'in duk wannan nau'ukan da ya faɗa saba'in ko tamanin ko casa'in suna nan a cikin nukubatul fika sannan a nan da ya faɗe su babu ta haƙiƙi babu ta haririn matsalolin yana kawo su littafin al-muhaddis al-fasil babu ta haƙiƙin matsalolin yana kawo matsalolin ne kawai da gwargwadon yadda hali ya hukunta a wancan lokacin haka littafin tadribin rawi yana kawo waɗannan matsalolin ne amma wannan littafin ibn hajar ya biya harrare abubuwa to cewar to bari kai ka zo wannan wurin da ibn hajar ya ce alar rajih sai ka ce to maganganun fa guda biyar ne bari ka kawo su to ka sake ɗibo tsakuwa ne da dusa ka sake watsawa a cikin gari saboda haka har yanzu fa baka kai mu ga ci gaba ba ka komar da mu baya ne yadda duk sanda ba a ci wannan sai an sake wannan aikin kenan yanzu kamar littafin ibn hajar me ya kamata kai mai kenan kai mishi sharhi na fito da ma'anonin shi na haƙiƙa amma ba sharhi na farra'a maganganun su sake tarwatsewa su sake koma inda suke a da ba jama'a kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka sai yake cewa na asabi'a bayyana fiha annahu wada'a kitabahu ala al-iqtisar ya bayyana cewa ya rubuta wannan littafin nashi na ilal ne a takaice فقال سيتي وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار وانا لتافي من ربطا شني اتقيتي لما رجونا فيه من المنفعة saboda fatan amfanarwa da muka yi wato kenan an rubuta shi da yawa madadin ya amfanar me zai ba zai amfanar ba to a nan don karka fahimci tufka da warwara ka ce to ai yanzu yanzu nan na gabatar da wasu manya-manyan littattafai dar kutsun ya rubuta mujalladi goma sha shida a'a nan al'imamu turmizi yana rubutu ne dangane da ilmul illa can kuwa al'imamu dara kutsin yana bayyana hadisai ne masu illa don haka zai kawo hadisi kaza ne in ya kawo sai ce wannan hadisin wane da wane da wane sun yi hukunci da shi ko kuma sun sahaha shi amma yana da illa ga illar ga illar ga illar ga illar nan ku yana faɗin ƙa'idojin da za a bi a kai ga gano illar ne to ka'idojin da za a fi bi a kai ga gano illa ba sa bukata a faɗaɗa su amma hadisan da ke da illa da gwargwadon yawansu da gwargwadon yadda littafi zai kasance yanzu littafin silsilatul ahadisa ba'ifa da albani ya rubuta a cikin shi yana bayanin hadisai masu rauni da ba'ifai da maudu'ai da sauransu har da masu illa din to amma nan shi al-imam ad-darqutni ya ware waɗanda ba'ifancin su ba a zahiri bane waɗanda a zahirin su ma za a ga inganci ne amma a hakika akwai illa a ƙarƙashin ƙasa na malam kace me yadda malamai suke tasirin wannan matsala game da ka'idojin da ake bi na filter kenan ko eh eh shi ne da yadda scientific scientist wajen scientific
ko ina haka take eh eh eh haka to shi yasa kaga eh shi yasa kaga science duk duniya yake tasawuri yake ci gaba shine idan yanzu akwai wani ilimi game da kirkiro globe to duk duniya dai an san cewa ga yadda girman gindin globe yake kasancewa to wannan girman haka za a bar shi in ko an tashi mataki-mataki ne za a ce na ɗaya na biyu na uku to in aka ɗauki na ukun nan to duk inda aka yi glove in aka zo aka sa haka zai shiga to wani wata rana ba zai ce bari ya ƙara kaza ba to abin da mu yake kawo mana rudani a musulunci shine kasa bambance waɗannan abubuwan ma'ana su scientist na boko idan wani ya bincike ya harrara wata mas'ala ya tsaya nan idan wani ya zo sai ya ƙoƙarin ɗora ta ya tsawara ta sai ta ci gaba ko kun fahimta wannan kamera ce ba ta ɗauka sai in an sa mata haske to in wani ya zo ba wargazawa zai ya sake cewa zai sake ƙirƙiro kamera an jadidin ba ai babu bukata akwai kamera kamera has been there in existence akwai ta yanzu sai dubi wannan ya ƙirƙiro kamerar da sai da wuta sai da haske take aiki to idan ka samu kanka a wurin da babu haske kuma fa ya za ka yi ta yi aiki sai wani ya kirkiro wata fitila a jikin kamerar sai ya zama yanzu ba sai an sa mata haske daga waje ba a jikinta sai ya zama akwai yadda da zaran an kai ga duhu sai ka kunna shikenan ba sai ka buɗi wata fitilar daga waje ba don haka daga jikin batirin za ta tsotsi wannan hasken in wani ya zo sai ya ga to ai kuma za ka samu kanka a halin baka kunna ba kana son ne kawai da ka kunna ita kamera kawai ta ɗauko ko da ka manta da kunna fitilar don haka sai wani ya ta automatic da ta ga duhu iri kaza kawai sai ta kama na haka dubi akwai motoci american product waɗanda da sun ga duhu ko da rana ne in yanayin ya musu duhu kawai sai ga sun kunna fitila ba kunna fa ake ba da sun ga duhu ne kawai sai su kunna da kansu sai wani ya tunanin haka kaga me ya kawo ci gaba sai wani ya tunanin to ai kuma wannan fitila da ke jikin kamera tana taimakawa batir ya mutu da wuri za ka sai ga to wannan fitilan ma matsala ce abin da ya kamata a yo kamerar da ita a cikin lens ɗinta a cikin ƙwaya idanta za ta juya ta ɗauki abu mai duhu amma in ta koma aje shi a kwakwalwa sai ta aje shi da haskenta to yanzu kun ga wannan ci gaba ne scientific ko to sai kuma wani yana nan bayan an gama wannan sai tunani to ran da kuma aka samu kai a ruwa fa shi kuma ruwa wani irin duhu ne yake da shi wanda ba irin duhun dare ba ba irin duhun rami ba to ya za a yi don haka a cikin lens dinta sai kirkiran mata yadda in tana ruwa za ta ɗauki hoton abu kamar gata a waje take shi kenan to kun ga yanzu wannan menene shine abin da muke magana a yi wa littafin nukhbatul fikar kai sharhin da zai ƙara fito da ma'anarta ba wai sharhin da zaka koma maganganun da ibn hajar ya biya tattara ya tace ya watsar da waɗanda ba a buƙatar su ka sake dawo da su ba to bari gaya muku wallahi wannan karambanin ko sai da ya kai wasu sun yi shi hatta akan littafin ibn hajar ɗin shi kanshi littafin taqribut tahzib maganganun da ke cikin wannan littafin shin ra'ayoyin ibn hajar ne ibn hajar ya tara su yadda kenan in na karanta zan iya cewa wannan mutumin da ibn hajar ya ce siƙa yana faɗin ra'ayin shi ne shi a matsayin shi na ibn hajar ko kuwa wannan mutum da ibn hajar ya ce mishi siƙa kulasa ce da tattaruwar ra'ayoyin malamai mabambanta waɗanda suka zo cikin tahzibul tahzib da tahzibul kamal da kulasa da ainihin makamantansu a ƙarƙashin haka sai zama kenan in naji ibn hajar ya ce wana saduqun yahimu a cikin littafin taqrib to ba ra'ayin shi bane shi na ibn hajar a'a sakamakon ra'ayoyin malamai ne dan haka kenan yanzu ta haƙiƙi ne yayi ba ya ƙara farra a sabanin bane shi ma ya faɗi nashi sai suka fahimci ai ra'ayoyin da ke cikin wannan littafin ra'ayoyin ibn hajar ne a shakhsiyya to tun da ra'ayoyi ne a shakhsiya nan da su mako sai suka tashi sai suka ce to tahriru taqrib at-tahzib haka sai suka ce za su yi tahririn shi to ai kuwa ba a wanye lafiya domin babu shakka sun yi da'awar sun yi tahririn to amma fa malamai kuma ba su kyale su ba domin malamai sai suka duran musu kaga gashi gashi wani ya ce kashful iham ya yi rudanin da limata ban mana huta harirun taqrib min al-awham irin rudanin da suka fara ciki gashi nan ba a bukatar wannan abin da suka yi domin ibn hajar a cikin wannan littafin tahqiqi ne ya na ra'ayoyin malamai mabambanta waɗanda in ka karanta littafin shi tahzibu tahzib da littafin mizzi mai suna tahzibul kamal zaka ga ra'ayoyi mabambanta akan mutum ɗaya sai ka rasa wanne zaka ɗauka to da ya zo sai ya tahariri to su sai suka ɗauka abin da ya kawai taƙaribin ne ya yi amma babu tahariri dangane da waɗannan matsayi da ya faɗa na mutanen nan sadukun ba'ifun munkar sai suka ɗauka ba ta haƙiƙi ba ne a ta haƙiƙi ne ai ibn hajar barin gaya muku mafi yawancin littattafan shi da ya rubuta mafi yawancin littattafan shi da ya rubuta ta haƙiƙin mas'alolin magabata ne akan wannan babin ba zama ya danye insha'in wani abu ba yanzu fatul bari sharhi ne na sahihul bukhari amma khulasa ce na sharhohi da ta haƙiƙin mas'alolin da suka shafi sahihul bukhari dan haka yake yawan kawo maganganun malamai irin su kirmani ya gyara a kai ya kawo maganganun malamai na irin su ibn battal waɗanda suke ta haƙiƙin wasu mas'aloli ko kuma su ibn al-arabi da makamantansu abinda wannan magana take nufi jama'a wannan kira ne zuwa ga ɗalibai a ƙashin gaskiya saboda Allah wallahi kowa ya natsu ya san muhimmancin ilmomi na ala da kuma haɗarin farra'a su domin farra'a su wato yin tafri'in su yi reshe-reshe sake komar da mutane ne zuwa ga saɓani to wannan fahimtar rashin fahimtar nan ta haifar da matsaloli da yanzu musamman muhammad nasir dinul albani a cikin littafin shi ahkamul jana'iz ta hakikin matsalolin yadda ta hariri da haka sai aka samu wani malami ba misri kawai shi kuma sai zo sai sake komawa da mutane baya zuwa ga waɗannan matsalolin da aka yi taharirinsu aka zo ya rubuta sifatin sala sai aka samu wasu suka yi ta rubuce rubuce game da sifatin sala sai suka sake koma da mutane aka zo aka ce shikenan za a sa hannu a kirji sai wani ya ce a'a ai magana an yi saɓani wasu sun ce za a sa a kirji wasu sun ce za a sa ƙasan kirji wasu sun ce za a sa saman cibiya wasu ƙasan cibiya wasu ma sun ce a saki kuma sai kawo dalilan kowa sannan ya kawo sai ya bar maganar haka kamar yadda wata ba magarbiya ta yi har wai wani yana yaba mata a muƙaddimar haka wani ba misre shi kuma ya sake zama ya yi to yana ƙoƙarin ya yi ta haƙiƙin matsalolin shi kuma a nan ta haƙiƙin sai aka sake samun ya ƙirƙiro wani mazhabin kenan ƙoƙarin ta haƙiƙin waɗancan matsalolin sai zama abin da yake ƙoƙarin cire mutane shi ya sake saka mutane shine in ma yana son ya cire mutane kar su bi ra'ayin albani dan ya dauka ra'ayin albani ne shi kuma sai gina mutane suka bi nashi ko kuma yana kokarin ya hana mutane ne kada su ainihin wato bi sabani su kai ga rarrabuwa shi kuma sai kai ga ya kawo sabanin da da idan albani ya ga guda uku ne ya zo ya ta hakikin ɗaya cikin uku din a cikin ukun abu ɗaya to shi kuma yanzu sai zo ya wassala su sai mai da su bakwai kuma sai ya ce to duka bakwan kuma duk wanda ka bi an yi daidai ana fama da matsala uku shi da kanshi ya ce ta yi yawa kuma ya zo ya mai da ita bakwai to ina son ku kiyaye jama'a don haka a matsayinka na ɗalibin ilimi ba kowane littafi ne zaka siya ba kana buƙatar ka sai abu ne muhakkak muharrar mabbut Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai malam yace wa ammal qismu sani amma shi kashi na biyu faqad takallama fihi an ba'd al masail al muta'alliqa bi ilmi usul al hadith kashi na biyu na wannan littafi malam turmizi ya yi magana ne a cikin shi game da wasu matsaloli da ke da alaka da ilimin usulul hadis wa hadha al lahu alaka kabira bi kitabihi wannan kashin karka da an ce wai da ilimin hadisi kace a to ai wannan bai da alaka a'a yana da babbar alaka da littafin turmizi wa zalika domin ko anna hadhihi al-masail waɗannan mas'alolin allati tahaddasa anha fil ilal saghir waɗanda ya tattauna su a cikin wannan littafin ilal saghir قد ذكرها في كتابه الجامع duk ya ambace su a cikin littafin shi aljami to kasantuwar ya zo ya tattauna su a nan ashe ka kamar yana warware maka abin da ya daure maka kai a cikin su ne sai malam yake cewa fata haddasa an huna to sai zama annan yayi magana a kansu wa sharaha yayi sharhin su yanzu a cikin littafin shi akwai hadisan da ya ruwaito su da ma'ana to yanzu a cikin nan sai ya ware sharhin bayanin riwaya da ma'ana akwai mutanen da al'imamu turmizi ya ɗauko maganganu masu nauyi ya faɗi a kansu a ciki sai zo ya tattauna akan wasu fa suna ganin cewa yin magana akan wasu mutane da suka ruwaito hadisi wannan cin naman su ne musamman malamai ne sai zo ya tattauna akan wannan mas'ala kaga ya zama sharhin waccan mas'ala ke na haka sai yake cewa walakin kana kalamuhu anha amman sai dai maganganun da ya a wannan bangaren to yayi maganganu ne akan waɗannan ka'idoji a jimillance ba wai akan na littafin shi ba kawai walidhalika ja'alna hadha qisman saniyan dan haka muka sanya wannan sai zama kashi na biyu bi khilafil qism al-awwal an fahimci wannan jama'a sabanin kashin farko fa innahu tahaddasa fihi an kitabihi khassa wanda yayi magana ne akan littafin shi kadai wa adadu masail hadha alqism to adadin mas'alolin wannan kashi na biyu din ko mas'alolin da ya magana waɗanda sun zama amma ne ashara masail yace mas'aloli ne guda goma al'ula mas'alar farko bayyana fiha anna al-kalama fi rijal amrun mashru'un ya bayyana cewa anna al-kalama fi rijal amrun mashru'un magana game da mutanen da ke ruwaito hadisi a ce wane mutumin banza ne wane makaryaci ne wane mutumin kirki ne to al'amari ne wanda ya daidai da shari'a wa anna hadha min babin nasiha kuma wannan ya shigo ne ta bangaren nasiha fa qala ga abin da al-imam tirmidhi yace wa qad aba ba'd man la yafhamu ala ahli al-hadisi al-kalam fi rijal wani da bai da fahimta ya aibanta malaman hadisi saboda maganganu da suke game da masu riwayar hadisi wa qad wajadna ghayra wahidin min al-a'imma min at-tabi'ina yace to sai dai fa kuma mun samu ba wai mutum ɗaya ba daga cikin tabi'ai qad takallamu fil rijal sun yi maganganu dangane da masu riwayar hadisi tun kafin mu ashe maganganu da aka samu malaman da suka zo bayan baya sun yi akan mazajen hadisi ashe tabi'ai ma sun yi tun da tabi'ai sun yi tabi'ai kuma sun fado cikin khairul qarni khairun nasi don haka ashe abin da waɗannan tabi'ai suka yi ba bid'a bace ashe wanda ya kwaikwaye su aiki yayi daidai asaniya mas'ala ta biyu ashara fiha anna ahlal ilmin qasamu qismaini tirmidhi yayi ishara a cikin wannan bangare cewa malamai sun kasu kashi biyu sun riwayati an du'afa game da riwaya daga masu rauni ya halatta a ruwaito hadisai daga mutane masu rauni ko kuwa sai ce awwalan na biyu na farko minhum man imtana aminar riwayati anhum daga cikin malamai magabata akwai waɗanda gaba ɗaya sun ƙi karɓar riwaya daga masu rauni ka abdullahi bin mubarak kama abdullahi dan mubarak saniyan wa minhum man rawa anhum wa bayyana da'afahum kasauri daga cikin su kuma akwai waɗanda suka ruwaito hadisai daga gare su su masu rauni din kuma suka bayyana raunin su kamar sauri kashin farko sam sun ƙi riwaya daga masu rauni kashi na biyu sun yadda su yi amma fa za su rinƙa suna bayyana raunin su to anan mai ta'aliki sai yake cewa wa hunaka qismun salis akwai kuma kashi na uku wa huwa man aksara min riwaya an du'afa akwai waɗanda suka yawaita riwaya daga masu rauni wa sakata anhum kuma suka yi shiru ba su bayyana raunin waɗannan masu raunin ba ka bakiyat ibn walid kamar bakiya dan walid don haka kun ji a nan al'imamu turmizi ya yi ƙoƙarin bayyana nau'in mutane guda biyu waɗanda wasu ba sa karɓan hadisi wurin mutum bai rauni tun farko kaga ba su karɓa ba magana kenan don haka duk wanda aka ga sun karɓa a wurin shi to amintacce ne kamar wa ne kamar al'imamu abdullahi bin mubarak amma su sauri suna ganin halaccin a karɓa wurin masu raunin amma a bayyana jama'a kun fahimta to wasu kuma sai ya zama su kuma suna ruwaitowa ba sa bayyanawa to waɗannan su ne da illa na ɗaya da na biyu ba su da illa na farko shine duk wanda bai amincewa ba ba zai karɓi hadisin shi ba na biyu kuma zai karɓa wurin kowa amma fa in ya gane kuma mai rauni ne zai bayyana asalisa mas'ala ta uku bayyana fiha anna hunaka min ar-ruwati man ikhtalafa fihi ahlul ilm Tirmidhi ya bayyana cewa daga cikin masu riwayar hadisi akwai waɗanda malamai suka yi saɓani game da su fa minhum man wasaqahum wa minhum man da'afahum zaka ga malami ɗaya mai riwaya wani ya amince da shi wani kuma ya ce mai rauni ne wa anna man da'afahum inna ma da'afahum min qibali hifzihim waɗanda suka raunana irin waɗannan mutanen sun raunana su ne ta bangaren haddasu wa min ha'ula'i muhammad ibn amr ibn alqama daga cikin waɗannan da aka raunata su ba wai an raunata su ne saboda su mutanen banza bane ko makaryata ne ko ana tuhumar su da ƙarya sai dai haddasu ce take da matsala to daga cikin su akwai muhammad dan amr dan alqama wa suhail ibn abi salih da suhail dan abi salih wa muhammad ibn ishaq da muhammad dan ishaq wa Muhammad bin Salama da wa Hamad bin Salama da Hamad dan Salama an fahimta jama'a wa ghairihim da waɗansu su duk waɗannan mutane ne waɗanda an fahimta wasu sun ce amintattu ne wasu sun ce masu rauni ne to waɗannan da suka ce masu rauni ne ba suna ce waɗannan masu rauni ne don mutanen banza bane sai dai suna da matsala ne wajen hadda faqala barka ji abin da Tirmidhi yace wa kad takallama ba'd ahli al-hadisi fi qaumin min jillati ahli al-ilmi an samu wasu malaman hadisi sun yi magana game da wasu ainihin manyan mutane masu ilimi wa ba'afuhum min qibali hizzihim kuma suka raunata su ta bangaren abin da ya shafi haddasu haddasu wa wasaqahum akharuna min al-a'imma li jalalatihim wa sidqihim wasu kuma limamai suka ainihin wato nuna cewa waɗannan mutane amintattu ne saboda girman su da kuma gaskiyar su wa in kanu qad wahimu ko da yake sun yi kurakurai fi ba'd ma rawau a cikin wasu abubuwan da suka ruwaito kamar irin su hamadu dan salama wato kenan yanzu tonib yana nuna maka a cikin littafin shi akwai ta haƙiƙin masail shine wani ne riwaya ne guda ɗaya zaka ji wani limami cikin limaman jarhuwar ta'dil ya ce fiƙa ne wannan da yake mai fiƙa mai ya lura ya lura wannan mutumi mai gaskiya ne mutumi mai daraja na haka yake mai fiƙa sai kuma a samu wani babban malami shi kuma sai ya ce ai abaif shi kuma bai ba'afanta shi me yasa ya ba'afanta shi ya ba'afanta shi ne saboda matsala hadda shi to ashe yanzu kaga turmizi zai kokarin tantance maka irin waɗannan mutanen yaya ake yi da hadisansu ana karɓar hadisansu kai tsaye saboda wasu amintattu sun ce amintattu ne ko ana tura hadisansu kai tsaye saboda wasu amintattu sun ce su masu rauni ne to zai kawo maka ta hakikin da ake game da irin waɗannan jama kun fahimta qultu sai shi malam abdullahi dan abdurrahman as-sa'd yace wa qad zakara fi hadhihi al-mas'ala qismayn min ar-ruwa a karkashin wannan mas'ala sai ya faɗi kashi biyu na masu riwaya al-awwal kashin farko man ikhtalafa fihi ahli al-ilm wanda yake malamai sun yi sabani game da shi walakin aksara ahli al-ilm ko ala al-ihtijaj bi hadithihim akwai waɗanda malamai sun yi saɓani game da su sai dai kuma mafi yawancin malamai na hujja da hadisansu misla suhail ibn abi salih kamar suhail dan abi salih wa hammad ibn salama da hammad dan salama wa ghairihi ma da makamantansu zaka ga malamai nan sun ce kaza nan sun ce kaza amma sai tirmidhi ya ce maka amma gaskiyar lamari dai ana hujja da hadisansu don waɗannan mas'alolin da ake zargin su an ce ne yayi kuskure a wuri kaza ko yayi wahami a wuri kaza ta ba wanda ya kubuta daga kuskure fadin wanda ya kubuta wata ran rudani ya kama shi amma inda abin ya yi yawa ne to shi ne sai a ce za a hukunta hadisin shi a jefar da shi afsani nau'i na biyu daga cikin ƙarƙashin wannan matsala allazina hum aqrabu ila dha'fi li'adami itiqanihim wa kasarati khata'ihim kun gani waɗanda su kuma sun fi karkata sun fi kusanci zuwa ga rauni saboda rashin ƙwarewarsu a cikin hadda da rashin ƙwarewarsu a cikin hadisi da kuma yawan kuskurensu kun ji ko yawan kuskurensu kamar wa sai ce misla abdullahi ibn lahi'a kamar abdullahi dan lahi'a wa mujalid ibn sa'id da mujalid dan sa'id wa anna haula kuma tirmidhi ya bayyana cewa lallai waɗannan manin farada minhum bi hadisin wanda duk ya kadaitu da riwaya hadisi ya zama shi kadai ya ruwaito hadisi to lam yuhtajja bihi ba za a yi hujja da shi ba matukar shi kadai ya kadaita saboda dama bangaren kuskuren su yarin jaye bangaren daidai ɗinsu wa hunaka qismun sali sai ce akwai kuma kashi na uku wa hum man kana shadida ba'af sune waɗanda suka zama suna da tsananin rauni wa ba'dahum qad tuhima wasun su ma an tuhumce su da ƙarya abin da ke jawo a tuhumci mutum da ƙarya shine a kama a tuhumci mutum da ƙarya a cikin hadisin annabi shine a kama shi ne wa mutane ƙarya na kama shi ne wa mutane ƙarya ko da ba a kama shi wa annabi ƙarya ba to sai a ce ana tuhumar shi da yi wa annabi ƙarya yanzu ba a tabbatar ba amma in yawa annabi ƙarya ko so ɗaya ne to sunan hadisin shi maudu'i amma in yau mutane ƙarya ko so ɗaya ne sai ya zo ya kawo hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba a taɓa kama shi da ƙarya a cikin hadisin annabi ba to sai a ce yane wa mutane ƙarya tabbas amma kuma ana tuhumar shi da yin ƙaryar a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai hadisin shi sai zama munkar to irin waɗannan mutane suna da tsananin rauni wasu su ma an kai ga tuhumar su ga yi wa annabi ƙarya dan an tabbatar sun yi wa mutane ƙarya kamar wa sai ce misal al-hasan ibn imara kama al-hasan dan imara al-hasan dan imara shine wanda ya ruwaito hadisin ainihin wato bandeji shafa akan bandeji da hadisin a taimama wajen shafa zira'i da makamantansu ina fata an gane wal hasan ibn dinar da al hasan dan dinar wa ibrahim ibn muhammad al aslami da ibrahim ibn muhammad al aslami wa muqatil ibn sulaiman da muqatil dan sulaiman waɗannan dukkaninsu suna da tsananin rauni tsananin da ya kai har an tuhumci wasunsu wa gairihim da makamantansu da waɗansunsu sai ce wa kad zakara ha'ula awwalan fil mas'alatil ula tirmizi sai ya faɗi waɗannan a mas'alar farko wace ce mas'alar farko ita ce waɗanda aka yi saɓani game da su ko kun fahimta waɗanda aka yi saɓani game da su haka ne na'am amma bari mu ga sai ce wa hunaka qismun rabi wa hum thiqat al huffaz wa sayati insha Allah ta'ala dhikruhum fil kitabi yace akwai kashi na hudu kuma kaji kashi na ɗaya da na biyu da na uku ko to akwai kashi na hudu waɗanda su amintattun mahaddata ne yace insha Allah ta'ala bayani zai zo game da su a cikin wannan littafi waɗannan maganganun da yake gutsutsuro su yake za mu je mu same su cikakku jama'a za mu fi tattauna su a can arrabi'a mas'ala ta hudu wadda ya magana a cikin wannan littafi wadda ta shafi ka'idoji na ilimin hadisi ne gaba daya takallama fiha ala riwaya bil ma'ana yayi magana a cikin wannan littafi game da riwayar hadisi da ma'ana fa bayyana jawaza zalika ya bayyana halaccin haka fa qala sai ce fa amma man aqama al isnada kaga duk wanda ya kawo isnadi can yadda yake bai canza komai ba wa hafizahu kuma ya haddace shi wa ghayyara al amma wajen lafazi sai ya sauya fa inna hadha wasi'un inda ahli al-ilm wannan abu halal ne a wurin malamai amma da sharadi idza lam yataghayyar bihi al-ma'ana idan har ma'anan lafazin bata canza ba idan har ma'anan lafazin bata canza ba an ce mishi bokiti ne ne zo sai ce jarka to bucket turanci ne jarkar ma turanci ne amma duk bahaushe ya koma yana amfani da su kuma ko kaɗan ma'anar ba ta yin ɗaya don akwai inda ma'anar za ta canza domin wannan jarka irin murfinta daban bokiti irin nashi daban ma za a rufe shi ko kuma sai aka ce mishi taguwa daidai sai ce wando yau da ce mishi aka yi taguwa daidai sai ce sutura kaga an faɗa mishi ma'ana ne mukhassas ya je ba da ma'ana amma amma an ce mishi wando sai dai ce takalmi ka gama anan ba za ta haɗu ba an ce mishi zobe sai dai ce abin ado ka gama anan za ta iya shiga an ce mishi agogo sai dai ce gsm kun gama anan ba za ta yiwu ba saboda haka wanda ya kawo matini ɗaya isnadi kyam babu matsala eh amma da ya zo kawo lafazi sai sauya shi da ma'anar da tana bayuwa ɗaya wannan babu laifi to za mu tattauna wannan in an je can sai ce وبين أن هذه المسألة وبين في هذه المسألة أقرأش وأن مسألة سيبين أن أهل العلم على قسمين سوى ما لم يكشي ديوني منهم من يروي بالمعنى مثل إبراهيم النخعي والحسن والشعبي daga cikin malamai akwai waɗanda suka yi riwaya da ma'ana kamar Ibrahim Nakha'i da Al-Hasan al-Basri da Al-Imam al-Sha'bi wa minhum man yarwi al-hadith bil lafzi akwai kuma waɗanda suna ruwaito hadisi da lafazin shi keke da keke مثل القاسم ابن محمد كما القاسم ابن محمد ومحمد بن سيرين ده محمد بن سيرين ورجاء ابن حيوى ده رجاء بن حيوى waɗannan suna kagewa a lafazin da yazo su bayar da shi alkhamisa mas'ala ta biyar wadda Tirmidhi ya tattauna a cikin wannan littafin wadda ita wannan mas'alar mas'ala ce da ta shafi ilimin hadisi am bayyana fiha tafadul ahli al-ilm fi riwaya ya bayyana yadda fifikon malamai yake game da riwaya hadisi وأن سبب ذلك من ال... هو الحفظ كما سبب هكا فيفيكو الناس yana bayyana ne wajen hadda wal itiqan da kuma ƙwarewa a wajen karatun hadisi faƙala sai ya ce wa inna ma tafabala ahlul ilmi bil hizz wal itiqan ai su malamai suna fifiyar junansu ne da ƙarfin hadda da kuma gogewa a karatu ba da girman rawani ba wannan magana turmizi yana yin ta ne saboda basu ga irin malaman zamani ba yanzu wanda malamai suna fifikon juna ne da girman mota da girman gida da yawan kuɗi a account da sauransu a'a malamai suna fifiyar junansu ne da gwargwadon karfin hadda da gogewa a karatu ina fata an gane wata sabbut inda sama da kuma tabbatar da abin da suka ji har zuwa sadda za su isar da shi bayan shekara arba'in ya ji hadisi in ya tashi isar da wannan hadisin zai isar da shi kyam kamar yadda ya ji shi to da haka ne malamai suke fifiyar junansu ma annahu lam yaslam min al khata sai tare da cewa fa ba wanda ya kubuta daga kuskure wal ghalat da kuma ainihin wato bayar da abu ba daidai ba kasiru ahadin babu wani wanda zai ce shi ya kubuta min al'a'imma daga cikin ainihin wato limamai ma a hifzihim tare da haddasu babu wani duk yawan malaman nan da zai ce shi bai taɓa yin kuskure ba bai taɓa sauya wani abu a'a amma dan kuskure so ɗaya so biyu ba za a ƙididdige maka ba amma ka ruwaito hadisai biyar guda uku duk kuskure ne guda biyu ka kawo da kyar ka ga anan ba za a saka ka cikin lissafi ba amma ka ruwaito hadisai biyar a rayuwarka ɗaya ne ka taɓa yin kuskure ko kun fahimta kagan aka zo a nan don kuskuren kwaya ɗaya wane ya ruwaito guda talatin ya yi kuskure a cikin guda biyu kaga a nan ne za a gane wane ya fi wane karfin hadda don dukkan za a ce mahaddata ne to amma ka ruwaito guda talatin ashirin da bakwai duk ka kawo su da kuskure guda uku ka kawo daidai kaga an samu matsala ina fata an gane sai yake cewa sun zakara ba'd al-huffazi sannan sai al-imamu tirmidhi ya faɗi wasu mahaddata ka abi zur'a ibn amr ibn jarir كما الإمام أبي زرعة دن عمرو دن جرير وقتادة والزهري وغيرهم da waɗansu malamai ma dai ban da waɗannan da ya ambata sun maƙala sai ce wal kalamu fi hadha to magana dangane da wannan ka'idar war riwaya an ahlil ilmi taksuru da kuma magana game da yadda siffan malamai take in muka ce za mu yi ta tana da yawa wa innama bayyana shay'an minhu al ikhtisar yake mun bayyana dan wani abu ne kawai a takaice ليستدل به ليستدل به على منازل أهل العلم domin a iya kafa hujja da shi wajen gane matsayin malamai wa tafaduli ba'dihim ala ba'din fil hizb wal ittiqani da kuma yadda malamai suke da fifiko tsakanin junansu a wajen hadda da kuma gogewar karatu wa man tukullima fihi min ahli ilmi li ayi shay'in tukullima fihi da kuma ayi kokarin gano wanda aka yi magana akan shi da me aka yi magana me yasa aka yi maganar dan me aka yi magana kawai abin da muke so a gane kenan amma ba ma son mu tsawaita magana as-sadisa mas'ala ta shida bayyana fiha shurut al-qira'a 'ala al-alim al-imam at-tirmidhi ya bayyana sharadi ko kuma sharuɗan ka ainihin karantawa malami hadisai hatta ta sihar riwaya biha yadda kai ka karanta hadisan shi yana saurare ko ne maka sharhi to waɗanne sharuɗa ne za ka cika da irin wannan salon ka je kuma ka ce haddasana ko akhbarana ko koya alaihi ko kun fahimta ya bayyana wannan wato anan ana maganar kaifiyatu al'ada'i wa tahammul kenan yaya ake ɗauko hadisi ya ake ba da shi wa haddasa an ba abi siyar tahammul kun gani na haka sai magana game da wasu sigogi na ɗauko hadisi me bambancin haddasana an ba'ana akhbarana me ma'anarsu misali السابعة مسألة تبقى يتكلم فيها عن الإجازة يا إما جنا دنجني ده إجازة إما كنت مال منك بيترن تبقى كي لتافي با يباك إجازة شوى يا هلا تامك ذكر ويش لتافي ده غريش كو يا كرن تبقى كي ونبنجلي أيمين هلا تامك سورا لتافي فقال سيتي وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة wasu malamai sun halatta bayar da ijaza da sharuɗanta kenan waɗanda daidai za mu tattauna jama'a wannan su ne farko-farkon sharar fage da wannan malami yawa littafin har yanzu fa ba a fara karatun littafin ba yanzu ana book review ne ana bibiyar littafin ne a shiga a fita ka gane gaba da baya da tsakiya mai littafin yake dauke da shi yanzu wannan yana taimaka maka ka fara sanin littafin kenan ina fata an gane kenan wannan wani littafi ne na ilimin jarhu wa ta'dil amma ya bada karfi da wani janibi sannan kuma wannan wani littafi ne wanda ya tsaya a matsayin jagora ga littafin al'imamu a tirmizi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi sanan za mu saurara sai an zo karatu na gaba a gobe insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ce da ke daidai da talatin da watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wannan shi ne kasar na farko na karatun littafin al'ilal sarir wallafar al'imamu abi isa muhammad ibn saurata tirmidhi allah madaukakin sarki da farka mishi wannan wani bangare ne daga cikin karatuka na ainihin wato ilmin rijal ko kuma ilmin hadisi kuma wannan karatu an keɓe shi karatu ne na wasu ɗalibai na musamman don haka in wannan kasar da kake saurare kai ba ka da cikin waɗanda suka kai su ɗauki karatu irin wannan in ne maka nasiha da komar maza ka samu kasar ɗin wa'azi wanda ya dace da kai domin ba hujja ne a kan tun da kai karatun da ake yafi ƙarfinka ko kuma dole karatun ya fi ƙarfin kowa ba a ƙarƙashin haka sai ka je ka samu daidai wanda ya yi dace da fahimtarka wannan wani karatu ne na wasu ɗalibai na musamman waɗanda aka zaɓe su domin shi wannan karatu hakanan wanda kuma a matsayin shi na malami shi kuma saboda ya yi karatu na ilimin hadisi ko yana da digiri ko digirori ko ya yi karatu suka a wasu ƙasashe waɗanda yake tunanin cewa a najeriya fa babu wanda ya cancanta a koyar da shi ilimin hadisi ko jarhuwar abin balle ilimi game da illa wanda zai iya zargin cewa wannan karatun an faro shi daga ka gaskiya sai mu ce ya yi kuskure ya sani da cewa ba kasar da yi karatu kuma ba shi kadai ne ko ire-iren su suka cancanta a karantar da su ilimin hadisi mai zurfi ba akwai wasu a bangarori da yawa na duniya daga ciki har da najeriya a najeriya har da zaria a zaria din kuma har da makarantar mu ta darul hadisi salafiya na ga shi wannan darasi ba na kowa ba hatta a makarantar an ware wasu ɗalibai ne kamar da imam bukhari ya ishara a cikin kitabul ilmi a farko farkon sahihul bukhari a ware wasu da wasu ilmomi na musamman waɗanda kwakwalwarsu ta kai su fahimta don haka ne saurare wannan kasar ba na wa'azi ba ne darussa ne na ilmomi na musamman waɗanda a cikin waɗannan jiragen darussa akwai yancin mu tattauna kowace matsala da kuma komai girmanta da kuma komai nauyinta da kuma duk yadda kai din nan ba za ka fahimce ta ba wannan ba uzuri ba ne mu a wurin kai ne ya ga wajibi gare ka ka shiga ajin da ya daidai da fahimtarka amma zai yiwa don kai kana da karamar fahimta da kuma duk duniya a ce sai randa suka ainihin wato kai ka kai daidai da fahimtar kowa sannan za a yi karatun da ya dace da kwakwalwarka amma za a yi karatu daidai da kowa da daidai da tashi fahimtar Allah madaukakin sarki ke nufi wannan littafi al'ilm al-kabir na al-imam sunusi ya rubuta shi ya sanya shi a ƙarshen al-jami al-kabir din shi na haka duk wanda yake da sunan tirmidhi insha Allah ta'ala zai samu wannan littafi a ƙarshen ainihin wato jami al-kabir na al-imam sunusi kuma tirmidhi ya rubuta shi ne ya zama kamar wato matsayin wani ilimi wanda zai jagoranci zuwa ga kyakkyawar fahimta da abubuwan da ya rubuta su masu ɗimbin yawa a cikin wannan littafi nashi mai suna ainihin wato aljami'ul kabir hakanan malamai da suka ainihin wato biyo bayan al'imamu tirmidhi suka yi ta sharhin wannan littafi sun ba da muhimmanci wajen sharhin wannan al'ilal al-kabir tare da sharhin da suka yi wa al'imamu tirmidhi da littafin nashi daga cikin malaman da na san sun ba da wannan muhimmanci akwai alƙadi abubakar ibn al-arabi alƙadi abubakar ibn al-arabi a cikin ainihin wato sharhin shi da yau wannan littafi na tirmidhi al-jami'ul kabir sun ya wa nashi ainihin wato sharhin aridatul hawadi a ƙarshen shi ya yi sharhin wannan littafi wanda wannan sharhi babu shakka ya zama kamar ta'aliki ne kwarai da gaske domin shi wannan littafin na al-imamu tirmidhi littafi ne wanda yake shi da kanshi yana ɗauke da matsaloli waɗanda ba a duhu suke ba sai dai an so a ƙara faɗaɗa su za a iya ƙara faɗaɗa su idan haka ibn al-arabi bai faɗaɗa su ba amma waɗansu malamai da suka biyo bayan al-imam abubakar ibn al-arabi a cikin nasu sharhohin sun faɗaɗa al-imam ibn rajab ya yi sharhin sunan turmudi gaba ɗayan shi sai dai Allah cikin iyawar shi sannan ainihin wato sharhi ya ɓace abinda kadai ya isa ga hannu zuwa yanzu da masu bincike ta gano shi ne sharhi na ilal turmudi din wanda galibi akan buga shi a mujalladai biyu muna da tahqiqai guda biyu tahqiqin Dr. Nuruddin Aisha wani professor ne ainihin wato hadisi a kasar sha da kuma tahqiqin Dr. Hammam Abdulrahim Ma'abad wanda shi kuma ainihin wato professor ne na hadisi shi ma ainihin jami'a ta Urdun waɗannan su ne ainihin wato tahqiqin da aka yi wa wannan sharhi na littafin al-ilm العلم الصغير مع الإمام الترمذي sannan daga baya baya malam abdulrahman muhammad mubarak sai shi ma ya yi sharhin turmizi tuhfatul ahwali wanda a cikin wannan sharhin nashi shi ma ya biyo bayan shi da ainihin wato sharhin da ilm din to haka da kuma imam turmizi yana da wani littafi wanda ya tsaya ya fi keɓe matsaloli dangane da abin da ya shafi hadisan cikin wannan littafi da ya sanyawa إلى الترمذي الكبير وذلك ترتيب لنا الإمام أبو طالب القاضي التي أكر وانا إنشيني يأتو أنا وانا ترتيب أكل طالب في الإمام الترمذي هي وانا إنباشيني يأتو بس ترتيب الناشي مع أبو طالب القاضي شيني أهم من جمعة الله أعلم تو gaskiya ba za mu rika bibiyar sharhojin da ibn rajab da wasu malamai suka yi muna fada dawa ba a za mu ba da muhimmanci a karanta littafin a tattauna a fahimci masu shi sai dan abin da ba a rasa ba ne daga ta'alika waɗanda wasu malamai suka yi sakamakon samun asalin nuska mafi daɗewa a duniya kamar da zamu zo mu ji ita ce nuskar ainihin karruhi wadda al-mahmudi ya rawaito ta daga al-imamu turbi malam shu'aib al-arnaud da malam sayyid al-lahab sun zauna sun yi tahqiqin wannan ainihin wato al-jami'ul kabir na al-imamu turbi a mujallad shida to me yiwa akwai wasu ɗan ta'alikat da suka yi masu fa'ida waɗanda yiwuwa za mu rinka bibiyar su kaɗan kaɗan haka nan a doktor bashar awad ma'aruf wani babban malamin hadisi ne da ke ƙasar iraki ya yi ta hakikin ainihin wato aljami'ul kabir shi ma wanda ya rinka yin ta aliki musamman akan waɗannan maganganu da turmiji ya a cikin al'ilar to rubutu dangane da ilimi na illolin hadisai da kuma rubutu dangane da ilimin illa malamai sun daɗe suna yi hakikan al'amari mafi daɗewar waɗanda na san sun gabatu wajen waɗannan rubutan ne da gaske akwai ɗan al'imamu ahmad bin hanbali da littafin shi mai suna kitabul ilal wa ma'rifatul rijal wannan littafi mujallabi biyar ne sannan sai ilal hadith wa ma'rifatul rijal wa tarikh na al'imamu ali ibn madini wanda shi ma kusan tsaran al'imamu ahmad bin hanbali dukkan su dai malaman al'imamu bukhari sannan sai al'imamu abdulrahman ibn abi hatim razi shi ma ya rubuta kitabul ilal wanda a shi nan aka mishi bugu mujallada aka gaba ɗaya wanda da ana buga shi ɗan kaɗan ne da aka samu cikakken nufi aka da aka buga shi gaba ɗaya to wanda na san ya fi faɗaɗawa daga cikin waɗanda suka zo bayan waɗannan shine al'imamu addara kutubi allah maɗaukakin sauke gafarta mishi yayin da aka samu malamai guda biyu da doktor mahfuzur rahman da kuma a shek muhammad ibn salih suka tsaya suka ainihin yi tahqiqi wannan yayi daga mujalladi na ɗaya zuwa na sha ɗaya wasu dalilai suka sa ya tsaya wannan kuma ya tayar daga mujalladi na sha biyu har zuwa na sha shida waɗannan suna daga cikin ainihin wato hidindimu waɗanda ko kaɗan daga cikin hidindimu waɗanda malamai suka gabatar a wannan fage na ilimi dangane da abin da ya shafi illa ta hadisi ko kuma bayyana hadisai masu illoli haka sai a kiyaye malamai sun ba da muhimmancin wannan aiki tun daga zaman nan da har zuwa zaman nan yanzu da sun fahimci cewa wannan yana daga cikin abin da yake wajibi ne su yi ba gulma ba ce wanda al'imamu turmiji zai zo zai mana darasi na musamman akan wannan insha Allah ta'ala Allah ya taimaka tawfiqin wannan littafi da Sheikh Adil Ibn Abdul Shakur الزرقي وند أكثر فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد بمش تقريبا في تلك النسبة وكما شيء طبعي وتوبق الملام من ساعدك من أكرمتها إن شاء الله أنا بساعة من ابن فدي هو اللي يترسلون في نجوب الأيشان في ذي الصحنين أين من قتل من اللسان بسم الله الرحمن الرحيم تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد بسنن الله من رحمة من جنسي لا شارك فيه ko shimfiɗa da babban malamin hadisi abdullahi dan abdurrahman sa'ad yayi wa wannan littafi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi kuma muna neman gafara shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan da miyagun ayyukan من يهده الله فلا مضل له وان الله يشير باب من قتل ومن يضلل فلا هادي له ثم وان يقطع باب من شرور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وإن شهد باب من بوتا وهذا جسيا في الله شيء كأبا شهد أبو كنت عليا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن شهد للي محمد داور الله نيك ومنزل الله أما بعد تبان حقا فإن كتاب العلل الصغير للم كاتب العلل الصغير لأبي عيسى الترمذي من المؤلفات المفيدة في علم أصول الحديث وأنا اللي تاتي نا علل الصغير نا الإمام الترمذي نا دقت كل تفصيل أكرم جامعة عن تعميم جمد علم الحديث وقد تكلم في هذا الكتاب عن مسائل كثيرة الترمذي يا مجانا أحسن أن اللتاك جمد المسألة لي ما سيوا تتعلق بعلم الحديث وأن جدا تكون هذا علاقة بعلم الحديث وجعل هذا الكتاب يسمى أن اللتاك متمما لكتابه الجامع ومن الشيني شفوا وقالت ولتاك سميتنا الجامع الكبير وشارح لبعض القضايا التي ذكرها فيه وممكن يسمى أن اللتاك من علم الكبير a matsayin sharhi da wasu matsaloli waɗanda ya ambace su a cikin littafi ya bayyana ba'd al-mustalahat allati ista'mala ya bayyana wasu kalmomi waɗanda ya amfani da su a cikin littafi idan ya cikin wannan ilal sai ya bayyana ma'anar waɗannan kalmomi ولذلك وجد هذا الجزء وجد هذا الجزء ملحقا بكتاب الرجال don haka akan samu wannan jiki wato wannan littafi na ilal akan same shi an haɗa shi da littafin al'imam turmudi mai suna kitabul jami wa qaribun min hadha kitab idan ka dubi wannan littafin za ka iya cewa na daga cikin littattafan farko da aka rubuta a cikin ilimin hadisi ko kuma na daga cikin rubuce-rubuce da aka yi na farko a ilimin hadisi to kusa da irin wannan aikin na al-Imam Tirmidhi akwai muqaddimatu Muslim da Sahih muqaddimar da al-Imam Muslim ya yi littafin shi a sahih wannan muqaddimar ita ma ta take da ilmomi na hadisi da bayyana yadda matsalolin ke faruwa a cikin ainihin wato hadisi wa risalatu Abi Dawud li ahli Makkah da kuma risala ko karamin littafi da al-Imam Abu Dawud ya rubuta ya aika wa mutanen makka ya ne musu bayanin yadda littafin nashi yake tsarin shi da kuma sirrorin shi wannan littafi mun taɓa gabatar da shi ga ɗaliban makarantar na waɗanda ke bukata suka ainihin wato yake da dubi ya ce risalar abu dawo ila ahali makka ke wasu sunan to wannan littafi littafi ne shi ma kamar manuwal wato kamar wani jagora ne zuwa ga kyakkyawar fahimta ta littafin sunan abu dawo ba to haka suna wannan wani jagora ne sun kyakkyawar fahimta game da littafin al'imam musulmi to amma daɗi da ƙari kamar yadda cikin wannan littafin na abu dauda za ka samu ba kaɗai yana magana ne a kan littafin ilmomin da ke littafin ba ya taɓa wasu ilmomi waɗanda in ka karanta za su amfanar da su haka shi ma al'imam musulmi ya taɓa wasu ilmomi waɗanda za su amfanar da su الشيخ ومقدمة ابن حبان في كتابه التاكم التفاصيل والأنواع وكما أيضا وفي شارك في الإمام ابن حبان وفي مقدمة كما كان توكيد da ainihin wato ka'idoji na bayanai na ilimin hadisi waɗannan ka'idoji suna nan a cikin wannan mukaddima da a cikin ɗan suna da wannan ainihin wato gudu na halitta da ta fi ibn Ibbas cikin wannan littafin nashi ya yawanta kawo wani ka'idoji waɗanda sun kasance kamar ainihin wato sharhi da matsaloli da yawa waɗanda suka zo a cikin littafi kuma sharhi ne da wasu ƙa'idoji masu ɗimbin yawa waɗanda suka shafi ilimin hadisi a jimillarci malam yake cewa wa ghairiha min al-muqaddimat allati katabaha al-hufaz yace ne kai da waɗansu rubuce-rubucen da manya-manyan malamai mahaddata suka rubuta au akrabuha ko kuma suka rubuta su rubutu na musamman ma'ana in ma suka rubuta su suka kamfara su da farko ko da karshen wani littafi ko kuma suka yi musu rubutu mai zaman kanshi wata haddace su ha an kutubi suka rubuta su rubutu na musamman suka yi magana game da littafansu a ciki kamar wannan ilafin da kuma mukaddimar sahihu muslim da kuma wannan littafin ainihin abin na al'imamu abu dawud hakanan al'imamu a muslim yana da wanda ɗaukakken littafi mai suna kitabu sabiyu wanda wannan littafi shi ma yana da gaskiyar rubuce-rubuce na farko waɗanda aka yi ta bayanai dangane da ilmomi da suka shafi illa a hadisi da kuma ƙa'idojin hadisai da makamantar to duk da waɗannan wato abin da ake so ka fahimta wannan jami'i malamai sun ba shi muhimmanci shine ka rubuta littafi ka tsaya kuma ka rubuta wasu ƙa'idoji da hanyoyin da za a bi aiwa littafin kyakkyawar fahimta ko kuma rubuta takaitattun littattakaitattun littattafai a halin farko na wannan ilimi tun shekara dubu ɗaya da ta wuce ko fiye da haka ba don kai ba saboda a wannan lokacin ana da matuƙar buƙatuwa zuwa ga samar da abin a rubuce don ilimin dama akwai shi amma galibi malamai sukan karantar da shi ne a majalis to amma a zauna a rubuta shi a halin farko na da zaka ji turmi har sai da ya rubuta wannan littafin sai da ya ishara zuwa ai ya lura da wani ma ya rubuta wani rubutu a halin farko ya amfana in haka shi ma ya ga cewa in ya yi wani rubutu a halin farko sai amfana amma an daɗe an yi mai mita da magiya a kan da ya rubutu a kan abin da ya shafi irin wannan ne yake so ya fito daga baya da ya ga dacewar ga wani ya farka irin wannan hanya ta yi kyau sai ga shi ma bari malam ya ce wa yumkin taqsimu hadha alkitab bi ithnain ithnain zai yi a kasarta wannan littafi kashi biyu wato manya manyan kaso guda biyu القسم الأول تحدث فيه مباشرة عن بعض القضايا التي تتعلق بالكتاب kashi na farko na wannan littafi shi ne kai tsaye ya yi magana dangane da wasu matsaloli waɗanda suke da alaƙa da littafin da aljami'in tabi a nan yanzu yana ɗaukar janibin kasantuwar wani jagora zuwa da kyakkyawar fahimta da littafin al'umma musulmi alkismu sami kashi na biyu na wannan littafi تحدث فيه عن بعض المسائل المتعلقة بعلم أصول الحديث أنا كما يا أيها الذين آمنوا دعوة مسألة لكي علاقة بعلم الحديث التي جاء ذكرها في كتابه وقد يا كتن وقد من قائد أتكن أين وفي لكتابه وكان الحديث هو عنها عام amma in yi sai ya magana ta gaba daya ba wai da abin da ya shafi littafin a ba kawai sai ɗauko ka'idar sai bayyana yadda take gaba daya kamar misali riwaya da ma'ana al'imamu turmizi a cikin wannan littafin nashi ya yi magana dangane da ina hukuncin ka ruwaito abu in ka je bayar da shi sai ka canza lafizan amma sai ka bada ma'ana yanzu wannan matsala ce da ta shafi littafin shi don akwai ire-iren waɗannan hadisai a cikin littafin shi da yawa waɗanda an ruwaito su da ma'ana sannan kuma ka'ida ce da ta shafi kusan kowane littafi na hadisi a iya samun to kaga da ya tashi sai magana ta sai magana ba ga abin da ya shafi littafin da kai sai magana a kan ita ka'idar ba daya don haka sai zama littafin ya shiga karkashin ta to wannan kashi na biyu ke kashi na farko kuma ya tattauna wasu matsaloli ne kadai da suka ainihin wato shafi littafin shi ولذلك أفردت هذا القسم عن الأول ما عبد الله بن عبد الرحمن يجي بينك نواري wannan kashi na farko daga ainihin wato wato wannan kashi na biyu daga na farko na farko magana ne akan littafin sirri na biyu kuma wasu ka'idoji ne waɗanda sun shafi littafin su da sauran wasu kasai idan haka na ware waɗannan na biyu daga na farko ɗin amma kismin awwal dangane da kaso na farko فقد تكلم فيه عن سبع مسائل ya tattauna ne dangane da matsaloli guda bakwai waɗanda suka shafi littafi الأولى مسألة فرقه حكم الأحاديث التي ذكرها في كتابه من حيث عمل العلماء بها وعدم ذلك akwai hadisan da ya faɗi a cikin littafin ana waɗannan hadisan da ya tara a cikin littafin su gaba ɗaya ne matsayin malamai game da aiki da su ko rashin aiki da su shi ya tattauna wannan shin malamai na aiki da dukkan hadisan nan in aka ce malamai ana nufin ko da wasu sun ɗauke sun yi fatawa da sai sun ɗauke wasu fatawa da amma dai abin da yake so ya tattauna menene matsayin malamai game da fatawa da kuma aiki da hadisan da ke cikin littafi shin ya tattara hadisai ne waɗanda malamai gaba ɗayansu sun karɓe su ko wasu malamai sun karɓi wasu wasu sun yi watsi da wasu wasu kuma sun karɓi wasu ko ku akwai wasu waɗanda aka ware su gaba ɗayan malamai sun haɗu ba sa aiki da su yake to lallai ya yi magana dangane da wannan fasala ga abin da turmijin ma yake جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول dukkan hadisan da ke cikin wannan littafi ana aiki da su wa kad akhadha bihi ba'd ahli al-ilm an samu wasu malamai sun riko da waɗannan hadisai ma'ana idan akwai hadisai guda dubu biyar a cikin littafi to an samu wasu malamai sun ɗauki waɗannan wasu sun ɗauki waɗannan wasu sun ɗauki waɗannan wasu sun ɗauki waɗannan sai yake ma khalal ma khala hadisai in ba hadisai kwaya biyu ba hadisai kwaya biyu ne ra al-imam turmidi zai magana dangane da yaya malamai suka ɗauki waɗannan hadisi na farko hadisi ibn abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a az-zuhra wal 'asr bil madina بين الظهر والعصر كف بالمدينة حديث عبد الله بن عباس yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada sallah azhar da la'asar a madina ba ruwa ba iska ba tafiya ba wani abu to wannan na daga cikin hadisan da kuma yi magana dangane da malamai da su ɗauki wannan hadisi kai sai sun yi fatawa da shi na biyu wa hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annahu qala da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da yake idza shariba al-khamra fajlidu idan mutum ya sha giya ku mishi bulala in ya sake ta ku mishi bulala in ya sake ta ku mishi bulala in ya sake ta ku kashe to wannan hadisin na daga cikin hadisan da ainihin al'imamu tirmidhi za mu tattauna mu ji menene ya faɗi wani matsayi malamai suka ɗauka da da وقد بينا علة الحديثين جميعا جميعا في الكتاب كل ذلك من بين مسألة كو إلا لنأمن الحديثين بدا في غباء في الكتاب إذا كنت فهمت إلا da ma'anar illa ta muskala wato nakasa wanda za ta sa a watsar in muka zo sai za ka fahimci wacce irin illa ce al'imam turbi zai ce in Allah su za a tsaya a kasar yanzu muna kan ka gane a dunkule ne ke cikin littafi الثانية مسألة تجي أسانيده إلى من ذكر أقوالهم من العلماء ترمذي أشكي من اللساق الناجي idan ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a karkashin wani babi sai rin ambatan mazhabobin malamai sai ce ibnu mubarak ya ce kaza shafi'i ko kaza yake shi ko malik kaza yake a halin auza'i kaza yake haka da ahmad ko kuma kaza suka ce waɗannan malaman da al-imam tirmidhi yake magana yana faɗin ra'ayoyinsu game da fiqh ko ra'ayoyinsu game da hadisai ko ra'ayoyinsu game da jarh wa ta'dil ba dukkan su ne malaman shi ba ina ya samo maganganu don ku gane hatta maganar su iri malamai ku da ma'u su ne suka rinka bayyana su sinadodin ba wai ka zo ka ce imam mali ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ahmad ibn hanbal ya ce kaza ina ka samu wannan magana sannan ta tabbata ko ba ta tabbata ba to shine shi al-imam turmudi sai da ya bayyana gaba ɗayan isnadodin faqali ما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء maganganun da muka faɗi a cikin wannan littafi na zaɓin da malaman cikin suka yi wasu matsaloli ba ma ta da min kauli tafiya duk wata magana da ta gani min ce tafiya mai sauriya ce ba aksar da ke mafi yawancin wannan magana ma haddasana da ji muhammad bin usman al-kufi muhammad bin usman al-kufi ya karantar da mu mafi yawancinsa shi ko yake haddasana ubaidullah bin musa ubaidullahi dan musa ya ce ya ba shi labari an sufiyani daga sufiyani sauri ta ji isnadin mafi yawancin waɗannan maganganun da kake don haka ba maganganu ne da al'imamu tirmidhi ya rinka kawo su kawai saboda ya tsince su a majalis a maganganu ne da kaji isnadodin to kaji abu na biyu da al'imamu turmi ya bayyana a cikin wannan littafi ke ya bayyana isnadodin maganganun da ya faɗi da yake wannan aikin da al'imamu turmi ya yi in ka cire ayyukan da su al'imamu abdulrazzaq da al'imamu abubakar bin abi shaiba suke a cikin da fansu da suka sanyawa al-musannaf al-musannaf da ayyukan da al'imam ibn jarir na sadar ya a cikin littafin su mai suna ta habibul asar da aikin da al'imam al-bayhaqi ya a sunan al-kubra to babu shakka da wahala ta samu malamin da ya aiki wanda ya kawo maganganun malaman fiqh tare da nagartattun isnadodin da aka samu musamman mu da a kasan nan yake da mal tafan mutu akhirin ake karanta mutafan mutu akhirin ake karanta da sharhohin su sai zuwa za a ce malik ya ce kaza ashabu ya ce kaza dan qasim ya ce kaza wata maganar ma sai da kake faɗi ne yiwa inda ka karanto ta a cikin sharhin waqanin ko sharhin muwaqa ko sharhi ta sha bamban daga yadda hakikanin shi wanda ya faɗe ta ya faɗe ta amma saboda an kai lailaye ta ba da isnadi har ta kai karshen duniya ta waye gari ta kauya daga salon da kafa ina fata an gane Allah ya kenan asalika matsala ta uku da ke cikin wannan littafi zakara fiha ma ya ta'allaqu bi ilal al ahadith al imam tirmidhi ya bayyana bayanai waɗanda suke da alaƙa da ilmomin hadisai wato illoli na hadisai allati fi kitabi wato hadisan da ke cikin littafi wal kalama ala rijal da kuma maganganun da ya rinka game da mazaje wa amman naqala hada ya kuma bayyana daga wurin wa ya tsaka waɗannan maganganun maganganun da ya rinka game da hadisi kaza na da matsala kaza wani kaza wani kaza daga wurin wa ya ɗibo waɗannan maganganun da ya fa kala bar ku ji tsoron faɗi na abubuwan da ya faɗi yake وما كان فيه من ذكر العلل في الاحاديث والرجال والتاريخ يقول وكما دنجمي لك جاءت سنوانا لتاتي معنا الجامع الكبير نبوانا ايضا وفي مسألة حديثين ده مبادئ ده تاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ كما دنجمي وأن أنا تتبسوا لك كل التاريخ الكبير مع الإمام البخاري وأكثر ذلك yake mafi yawancin waɗannan maganganun ko da yake bukari malami na ne to ba wai wani isnadi ne ko a a'a ma na zar su bihi muhammad ibn isma'il waɗanda na tattauna ne da muhammad dan isma'il ma'ana in na ɗauko su a cikin littafin na sai kuma in zauna sai mu tattauna sannan sai in rubuta su a cikin na littafin wa minhu ma na zar su bihi abdullahi ibn abdurrahman daga cikin su waɗannan matsaloli na ilimin jar'u wa ta'dil da ilal da na sa a wannan littafin na akwai waɗanda na tattauna da malam abdullahi ɗan abdurrahman addari yake addari wa aba zur'a da kuma al'imamu abu zur'a wa aksar zalika yake mafi yawancin waɗannan maganganu an muhammad daga muhammad ibn isma'ila sai suka fi yawa ma'ana ta ga malamai uku ya faɗi ko da cikin uku ɗin tsakanin muhammad ibn isma'ila al-bukhari da abdullahi ibn abdurrahman al-jarumi da abu zur'a da maganganun bukari sun suka fiya wa aqallu shay'in fihi an abdullahi wa abu zur'a kadan din sune daga abdullahi darimi da kuma abu zur'a الرابعة مسألة تجد ودع الإمام الترمذي وتنزل كما أنا بوك ريفيو كما أنا جيجي المكتاب من وندا إن كسام وأنا بيانا تو كودا بسكرن كمكتاب تجد كما ذاك فيها buɗewa ka yi bayanai game da littafin kuma ka karanta tun da dama a tsari irin wannan in aka ɗan faɗi abin ko kuma a ɗan yanko magana wadda kenan ma'anar maganar ke malamin ya gabatar maka to matsala ta hudu sababu ta aliki ya hadal kitab me yasa ya rubuta wannan littafin فقد بين أن السبب الذي دعاه إلى ذلك هو رجاء نفس الناس يا بين cewa dalilin rubuta wannan littafin shine wato irin fatan da ya yi cewa littafin zai amfani mutane mutane ba su amfana da littafin to fatan alheri da fatan amfanuwa ga mutane zai sa ya rubuta littafin kala rahimahullahu ta'ala Allah ya san al-Imam Tirmidhi bar ku da abin da yake yace wa inna ma amalna hamalana ala ma bayyana fi hadha al-kitab min qawlil fuqaha wa ilal ahadith yake haƙiƙanin abin da ya ɗauke mu da rubuta wannan littafi na tattara maganganun malaman fiqh da illolin hadisai li anna inna an hada an taɓa tambayar mu game da hakan mu yi haka ana neman mu rubuta irin wannan bayanai falan na fa'alhu zamana ma tsawon zamani sai ba mu haka ba ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس ko kuma lamma rajauna ko yayin da muka sa rai cewa zai amfanar da mutane ke sai muka wato lokacin da aka buƙaci yayi ko bai ba amma daga baya da lokaci ya ga yanzu in an yi zai amfanar da mutane to shi kenan sai yayi sai ce li anna wajadna ghayra wahidin min al-a'imma domin mun samu limamai ba ma guda ɗaya ba daga cikin magalata ta kallafu min at-taklif su ma sun dora wa kan rubuta littafi malam yusbahu ilai rubutun abin da ba a taba gabatar su a kai ba su suka tara zama suka rubuta minhum hisham ibn hassan da cikin su akwai al-imam hisham dan hassan wa ghayrihim da waɗansu su min ahli al-ilm wa fadl da cikin malamai masu ilimi da daraja sannafu sun yi rubutu فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة sai Allah ya sanya amfani mai yawa ga wannan littafi wala hum bi zalika thawabul kabir kuma suka samu lada mai yawa inda Allah a wurin Allah ko lima nafa Allahu almuslimina bi saboda amfanuwar da Allah ya yi wa ni da wannan littafi to sai ce da yaga haka to sai ga ashe in shi ma ya tashi ya fara yin rubutu a wani fage wanda wani bai gabace shi ba wannan ba wani abu bane wanda ake fatan zai zama akwai hadari hatsari ana fatan ya amfana الخامسة مسألة تجوى ذكر فيها تعريف الحديث الحسن عنده ترمذي بين منين الحديث الحسن أو ليش فقال فيه وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا حديث حسن إسناده عندنا حديث ضد تجمع مش حديث حسن سنونا لكتاب الناموس to fa muna nufin kyawun da a wurin mu a bisa ka'idojin mu ba lallai su daidai da ka'idojin sauran masu ba ya haka in ka ga akwai cuta da warwara tsakanin wata magana samu da ta sauran malamai su dama mun ce abin da muke nufi kyan shi a wurin ta iya yiwa a wurin wasu malamai ba haka ba ne to ka ji ya tattauna wannan matsalar السادسة مسألة تشدى تكلم فيها على الحديث الغريب في كتابه a cikin wannan littafi ya yi magana dangane da me yake nufi da alhadisul garib a cikin littafi in ya ce hadisul garib ko garib bin hadisul garib fa qala sai ce wa ma zakarna fi hada alkitab hadisul garib hadisul duk da muka ce mishi garibi a wannan littafi fa inna ahla alhadith yastaghribuna alhaditha lima ya kamata a san malaman hadisi suna cewa hadisi garibi saboda ma'anoni daban-daban ko saboda dalilai daban-daban to al-imam musulmi zai bayyana na fata an gane sabi a matsala ta bakwai daga cikin abin da ke ɗauke da bayanin matakin farko din nan bayyana fiha annahu wa ba'a kitabahu ala al-iqtisad Tirmidhi ya bayyana cewa wannan littafin nashi ya rubuta shi ne da manufa ta takaitawa da tsari wanda yake takaitacce فقال سيدي وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار وان اللتاش من ربي تاشع تقيتي لما رجونا فيه من المنفعه saboda amfanarwar da muka yi fatan ne domin bari da na daga cikin wasu kurakurai da suke neman su fara faruwa a wannan zamanin waɗanda wasu ƙwararrun malamai sun fara faɗakarwa a kai shi ne tunanin da wasu matasa suke a kan ulumin ala su zama kamar ulum na furu'a ilimi na furu'a shi ne ilimin fiƙiru yana buƙatar a tsaya a yi sharhi shi a faɗaɗa abubuwa don a iya gane menene wannan matsala ta ciniki wannan matsala ta zakka wannan matsala ta aure wannan matsala ta haihuwa ana buƙatar a tsaya a yalwa amma game da abin da ya shafi ilimin hadisi akwai haɗarin a farra aiki idan ya yi rasa to zai haifar da fitintini ne yawa fitintini su ne ƙa'idoji ne waɗanda a ƙarƙashin waɗannan ƙa'idojin jama'a ake gina wasu maganganu waɗanda ko maganganun za ka cewa abu ne mai sauki idan an karkata shi amma kuma wannan karkatuwa za ka kai karkatuwar ida ku na haka ka'ida game da hadisi sai da su ne salati ka'ida game da usulul fiqh malamai sun yi tahriri mafi yawancin matsaloli tun daga kudama har waɗanda suka yi mutu a tsoro da su to idan kai kokarin mai da abu wato wani dalili na saɓani to wannan saɓani zai bayyana kuma a wurin kowa domin misali idan yanzu muke wannan hadisi da dalili ko kuma eh dalili ne a wurin ka a bisa ka'idodin ka amma ni kuma a wurina hadisi ne a wurina a bisa nawa ka'idodin wannan saɓanin ba ba saɓani ne irin saɓanin a ce hadisi da hasan ba saɓani ne na nan ya zama makabuli ne ya zama marjini idan haka gaskiya jama'a ba ne wannan ilimi na ilimin hadisi ba ya bukatar tunanin da wasu matasa suka fara tayarwa a yau a tashi hankalin su a bankara shi su tashi yadda ka ga salaf su rinka karantar da shi ɗan kaɗan ko da ma su rinka karantar da shi kaɗan متأخرين ما بيشتغلوا الإمام البيهقي وقت اللي بيشتغلوا بايا الإدارة كتب بتيجي من الإخبار وقت اللي بيشتغلوا الكتب كان سأل الإمام الذهبي سأل الإمام الريزي سأل الإمام ابن حجر كتب لي أقول لك كتب كتب كله وكتب كتب كله أما إذا ما محقق كما إذا ما محرر يشيل يعمل تأكيد هذا طبعا وده فائدة أكيد مش من ولا نوع من الأكل أما مجلد الجمعة ka'idoji a ba a tafarra waɗannan waɗanda suka zaga haka galibi matasa ne galibi mutan ƙasar masar mutanen yaman da yan pakistan da makamantansu waɗanda suke ƙoƙari su shigo da wasu al'amura ko kuma su samar da wasu mukhalafa a wasu fannoni na ainihin wato wasu hukunce hukunce na cikin da makamantansu sun rika fara wanda a wato ku duba da ibn hajar a cikin littafin mafi suka tare da shafin da ya masa nuna hakan gaba ya tsaya ya harwar ka'idodi ya kuma tsaya ya haskaka su sai wani ya kalli wannan littafin na ibn hajar a matsayin littafi ne muhimmi ya yi kwaci da abubuwa a'a waɗannan abubuwan da ya wasa su ne abubuwan da ba a bukata waɗannan ɗin su ne asalin gare mutaccen wanda yake babu tsakuwa amma waɗannan da ya wasan waɗanda za ka ga sun ka kana karatun littafin ta dogon rawu bibi yana kawo wannan ya ce gaba wannan ya ce gaba wannan ya ce gaba sharhin alfiya ta ainihin wato tsakawu a cikin sharhin ya ce gaba ya ce gaba ya ce gaba waɗannan maganganun za su kawo da kuma fa kamar an yi tankaɗe ne an tankaɗe jayi an aje tsakuwa nan can an aje tsaki can an aje tsaka sai ka ce to ai wannan ɗin nan gaskiya saboda Allah ya yi kaɗan ana buƙatar yin yawa da sai ka sake kowa ka ɗibo bisan nan da tsakin nan da tsakoyi nan sai ta haɗa in aka zo za a ci wannan ciwon lafiya kamar yadda da an bari an ci da aka gyara gaskiya ya kamata jama'a su yi wannan canji wannan yana daga cikin fa'ida na halartar tarurrukan malamai na duniya ba dai kun gadon karka zauna a limbo kana da wani tunani naka baka je ka gwada da tunanin menene sauran malamai na duniya menene suka fahimta me ya kamata na daga tunaninka menene ka tuno wanda a tunaninka daidai ne a ce wannan tunanin wani tsohon kuskure ne da wasu suka taɓa yi aka danne kai kuma ya zo maka yanzu kake so ka raya shi da ganin cewa ka zama mujtahidul abd ina fata an gane ka zama da mujtahid abd sanke dan haka ku kiyaye kun ga wannan littafin da Imam Muslim ya rubuta a takaice din to ba ka bukata kawo mana tafsiri'at sai dai sai irin abin da al-Imam Ibn Hajar ai Ibn Rajab al-Hanbali ibn rajab na daga cikin abin da ya sa sharhin ya karɓi matuƙar karɓuwa a wurin malamai shine da ya zo a yadda littafin yake muktasara sai ya sharhin shi a matsayin muktasara ce amma da yi kokarin ya kawo sabanin malamai malamai sun ce kaza malamai kaza kaza a'a domin abubuwan da turmiji ya rubuta abubuwa ne waɗanda ba sa ɗaukar jidali ko misalin da wasu amma ana buƙatar a yi musu kyakkyawar fahimta to wannan shi ne sharhi fitar da su a ala ahsan sura yaya abin yake hakikan a fahimce shi shi ne abin da ake buƙata don haka ya kamata mu gane wannan domin ne yake da mutum ya ce yana rubutu da risala jami'iyya risala magister yana tafi yana son ya littafin usulin usul ne mujalla bibiya mujalla bibiya ne za ka rubuta a'a yana son dukkan sabanin da aka yi akan wata matsala ta usulin usul sai ya kawo ta kuma ya kasa ƙarshenta ya yi ɗayan abu biyu wanda duk wanda ya yi kan ce fara a zamba a da bukata sai dai zama ya yi shikayatul aqwal ne kawai min ghairi tarjihi wala tahqiq wala tahrif ya ba da labarin maganganun wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza bai nuna su daga ƙarshe ya ce ke duniya kun ga wannan ba wani amfani ko kuma ya zama bayan ya yi shikayatul aqwal din ya yi tarjihi duk wanda ya zama ƙarshe ba a da bukata idan ya yi shikayatul aqwal ba tare da tarjihi ba to ya zo ya ruɗa mu ya zo ya ruɗa mu ya ba mu labaran maganganu maganganu maganganu maganganu kamar irin yadda za ka samu ashabul ahwas ne a wannan zamani na ka zo da wata matsala sai sai sai malamai sun yi sabani kai san da kake cewa sunna ma wani ma ya ce wannan abu ma bid'a ne wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza abin da galibin sharhin zarkani na motsa wani lokacin yake ke sharhin haujajin misali abin da galibi yake ke sai zai ce ya kawo maka maganganun ya ce maka to ai maganganun ma sun yi biyu maganganun ma biyar ko talatin ne ƙarshe kuma bai rajjaha maka kowace ba wadda ke farko sun tare da hakikin da wani mahaukaki ya yi ya rajjaha maka ita kaga a ce wannan hikayatul akawal din ba ta da amfani tun da babu tarbi to idan kuma ka ce za ka yi rubutun tare da wannan tarbi sai a duba a kai waɗannan abubuwan da kake tarbihi a kansu shin ba a samu wani wanda ya kisa ya tsaya ya yi tarbihi ya arare shi ba in an samu to ne ne bukatar kai kuma kai sai don babu bukatar ke don haka gaskiya jama'a kun ga littafin muhabbatin shikar wallafar al-imam ibn hajar sabanin yadda wasu ke tunani wannan littafi ne muktasar jidda hatta akalla bi ba'd al-qawaid a'a ai dama musfala ba littafi ne na ilmin jarh wa ta'dil littafi ne na ilimin mutsala waɗanda zai karantar da kai mutsala haƙi ya maka jagoranci wanda in ka da ilimin jarkuwar da abin da ilimin rija kuma za ka samu ainihin wato haƙi a kamar yadda ya kai wannan littafi ba littafi ne na mutsala wa hadisi sun yadda gudun hajar ne wasu matsaloli da kai waɗanda kuma za ka ɗama su a cikin littafin gudun hajar sun yi isara a kan a shirke wannan littaf nukwatan kuka tare da tsarin ilmin hakan haka wallahi littafi ne da za ka tara da kan ilimin hadisi guda kai da aka rubuta tun daga na muku da ma da na muku aka yi da ba ka samu zauka da nagartar abubuwan da ibn hajar ya tattara a ciki wata guda in ta kure ne ba da ta gaji ana kafin ko ana kafin ko ana rasa sun ko ba haka ba ba sai tabbatar maka da abin da yake daidai ne kawai yayi ina son ku nuna haɗarin don tsara wannan ilimin da kawo ra'ayoyi su waɗannan ra'ayoyi an yi su ne a lokacin da kowane malami yana zaune a gari ya faɗi ƙa'ida ya karantar da ɗalibai ya gina su a kai a tafi a haka wancan ma haka wancan ma haka daga baya da aka zuwa ka tattaro ƙa'idojin nan sai aka tsara da ƙa'idojin nan kuma sun yi kawai da domin a lokacin